أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اما بعد السلام alaikum warahmatullahi wabarakatuh kamar yadda yake gudana karatu na ranar ladi nan masjid sabil huda ga wanka tare da magaran na wani littafi al'adab al-mufrad na wani malami abu abdullah muhammadu dan isma'il amirin muminin fil hadisi buhari wanda ya rasu hijira tana da shekara 256 yau muna ranar ladi nawa 20 29 ne ga rabi lawal lebanon rabi lawal to 29 ko 30 aya shahar haka zawa haka zawa haka zawa haka zawa ne 29 ga rabi'ul awwal shekara ta 1445 a wancan satin mun kare ruwa ta 601 muna dai wani babu almi alhayawu hiya kumiya ko ɗabi'a ce muka ce ko abinda ya rabe mutum da dabba shine kumiya kenan mun kare ruwa ta 601 ya zama tashi ruwa ta 602 babu kuma na 271 babu na 271 hadisi ruwa ta 602 a wancan satin mun kai na 601 daidai muna cikin babu abinda shayi kumiya sai ya ce 600 حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل ي... ي... يعظ أخاه في الحياء فقال دعه فإن الحياء من الإيمان wannan ruwa ta zo a nan adab na furat kuma a can buhari ya hudu a sahih buhari a babban littafi na shi jamil sahih ya hudu ta can ruwa ce ta zo a buhari ta zo a muslim ashabu sunan nisa'i abu dauda da tirmizi ibn majah da sun hudu ta har imam malik ma ya hudu wannan ruwa a cikin muwadda ya ce hadasinawa ismail ana ce mai ismail bin abi uwaisi ya cewa hadas ne malik wani malik malik dan anis rahmatullahi alaihi anwa an bin shahab muhammad bin muslim imamu zuhuri ana ce mai ibn shahab kuma ana ce mai imamu zuhuri anwa an salim wane ne salim salim ne dan abdullahi abdullahi dan umar jika ne ga umar dan haddab salim dan abdullahi bin umar ne kenan jikan wane ne umar dan haddab anwa ana bihi salim aka ce daga baban shi waye baban nashi abdullahi dan umar ko to kage sanadi ya jima daidai sai ce anna rasul sallallahu alaihi wasallama kenan shi salim ya samu labarin daga wa waye baban nashi abdullahi dan umar sai ya ce annar rasul sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama marra ya shuɗe bi rajulun ga wani namiji ya izza a hahu yana wa dan uwan shi wa'azi kama annabi yana cikin tafiya sai bi wata hanya sai ya gamu da wani mutum shi kuma wannan mutumin yana wa wani dan uwan shi fil haya'i a cikin kumya kamai mutum ne ke wa dan uwan shi wa'azi yana kamar dan uwan ne kuma ta mai yawa sai yake mai nasiha cewa ne kai kuma ta ka ta yawa kuma ta ka ta yawa ka rage ta ka sassauta sai annabi kuma ya zo wucewa sai ya ji wannan kenan shine marrabi rajulun annabi ya shude ga wani namiji ya izu ahahu yana wa dan uwan shi wazi kenan yana tunatar da shi yana nuna mai kaba kuma shi ta yi yawa annabi da ya ji wannan faƙala sai annabi ya ce bar shi ya zamna da kumyarsa haka ake so fa innal haya ibn al iman domin ita kumya tana daga cikin imani kenan zai gane kenan an yi son mutum ya zamna da kumya da ya zama to bai da tun da ya shi wani namiji kamar kumya ta shi ta yi yawa ma ta yi oba dan uwan nashi yake mai nasiya sai annabi ce a a bar sa ya zamna da kumya shi me yasa dan ita kumya tana daga cikin imani ai wancan satin mai bayani imani yake sa ba abu ne laifin ko ai kuma kumya ma tana sa ba yi sai dai imani ya sa ba kawar abu zaka sami lada in ko kuma ya sa ba kai ba abu ma ai ko baka samu ni baka samu zubi ba ai abuwa da dama mutum yana so yayi ko kina so ki ko kana so kai ko yana so yayi sai ga saboda kumya sai yi sai bar abu da wani aka ce ita kumya shi uba ce na daga imani kenan kumya tana dabi'a ce mai gyara al'umma da wani ai muka ce ka rabu da mutumin da ya rasa abu duk wanda a rayuwa bai da abu to wanda ma sai game da kamar abu na warko bai da bai da magayi wanda ai kana sa mutum a unguwa hikarin kuwa bai da magayi ba wanda zai taka mai firke cewa na bari kaza na biyu kuma ga ba su kuma ba kumya duk wanda ya rasa wani abuwa uku ha sai ka mai kamar ba kumya ba tsoro ba magayi ba malami kenan ba wani tonton da zai magana ba wani baba da zai magana shi kawai yarin uban kowa kenan duk wanda ga yare sa wannan abubuwan guda uku kumya ga ba tsoro kuma ga ba magayi to kai tsoron shi kenan bai gama da duniya lafiya kenan na wani hadisi yana nuna mana dai kenan ita kumya abubuwa ne na alkhairi sai dai kuma da kumya da kwai ragwanci ba kumya wata nan ta ɗaukar ragwanci mutum ya zama to ragwanci ne gari aka makumiya ce kamar ga zama to gakanan dai sai a ga arka wani tala suru ne gakanan za a ga wani arka cewa wani ai kumiya ce yake a cikin al'umma bai harraka ko kana a ce kumiya ce ta mai yawa ba irin wannan kumiya ba ake ni kumiya ake ni wannan kumiya da ta baka a halak tabi'u na kirki kuma su hana ka yin wani abubuwa ko da wani abubuwan zai ga mutum yana kafa kafa kumiya tana hana shi yanzu ko ba ko ne sai ga wani abubuwan ayu na yi ba ko sai ka ja ce don barin huta wannan kumye wannan bakon sai ga nayi na yi sanwa ta kirki an yi kaza an yi kaza ya ce don huta kumye wannan bakon kuma zai ga kowa unguwa ma zai wani abuwa zai ga uba na cewa da Allah ka kusa da kumya unguwa yana huta ana kaza to kaga ita kumya tana magani ko da wai abun ba dan Allah ka bar shi ba in dan kumya ka bar shi ai dai baka samu ba zinibi kenan shine a wannan ruwaye marrabi rajulun annabi ya wuce ya ga wani namiji ya izu a hahu yana wa dan uwan shi wa'azi fil haya'i akan kubiya kama kubiya shi ta yi yawa faƙala sai annabi ya ce da ahu bar shi shi ne ce kanan aku kasir haya'i faƙana zalika ya na'uhu min istifa wa hukuku shi dan uwan nashi tsananin kumiya gare wanda tsananin kumiya tashi take sa ko wani haƙƙin shi ma ko wani bashin shi a unguwa ka doka ko yana sai da wani abu bai iya ma magana to kaga kuma wannan ma zai mai alheri ayin baka biya shi ba a can ka mai adashi a can ka biya shi to wannan annabi yayi aboki na shi dan uwan shi yana kaiwa na kuma ka tayi wa ba haka ake ba sai annabi ya ce a bar shi da hu bar shi ai fa innal haya'i ita kumya min al iman tana daga cikin imani ruwa ta goma irin hadisi ne mai meta
قال حدثنا عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعاتب أخاه في الحياء حتى كأنه يقول أضر بك فقال له دعه فإن الحياء من الإيمان kaga wancan ne mai tako iri isnadin nan can yace wancan isnadin hadasana Isma'il bin Uwais ne ko shi Isma'il bin Uwais wannan kawo ne ga Imam Malik kenan kuma sai zo hadisi na abdullahi ko ya hadisi ne abdulaziz bin abi salma ta ko an bin shahab nan ma nan ma an salimu salimu wane ne salimu jika umar dan hada bai dan abdullahi dan umar ne ko sai ce da an bin umar kaga sai ma can can ya ce can yake ma an abi nan kuma sai ce ma kenan he ka dan ya ka baba sai ce marran nabiyyu ala rajulun annabi sallallahu alaihi wasallama ya shude ga wani namiji yu'atibu ahahu fil haya haka ce yu'atib kamar fada ko yana mai rarauka yana mai fada yana wa dan uwan shi fada akan kumiya kamar kumiya shi ta yi yake mai fada hatta kana ya kulu har dai kasance shi mai mai wadanyi yana cewa dan uwan nashi a dan rubika wannan kumiya zata cutar da kai ko kuma adara baka ko kuma kin yaro ne kana mai fada kumiya kace ina ba ka shi baka wannan kumiya kaga ya dokan biyu na adarra bika wannan kumiya zata zata cutar da kai kenan ka wasu wannan kumiya da yi wannan kumiya za a cutar da kai ko kuma adara kai ka wasu wannan kumiya zaka in karami ne kenan kai wani na bige kan wannan kumiya zaka ta yawa da annabi ya shi me ce da abu barshi barshi da kumiyar sa barshi da abin sa inda yake fa inal haya domin ita kumiya min al iman tana daga cikin imani kenan kaga ruwaya wannan da wacce dai tana nuna amma da dai kumya daga cikin ɗabi'a ce ta kirki ana so mutum ya sifaci da ita marar nabiyu annabiya ala rajulun absa wani namiji yu'atibu ahahu yana wa dan uwansa fada akan me yake fada fil hayayi a cikin kumya muka ce kamar kumya sai ta yi mi ta yi yawa sai ce mi hatta ka annahu yaqulu haddai shi mai mai faɗan kamai dai yana yana cewa mina cewa ne adar rubika kuma ka ɗauka adar rubika kenan yana ce mai wanda kuma ya fita cutar da kai ko kuma fa mina darbi kenan adar rubika kenan kamar yaro karami ne wa ne kiwa kanin shi ya sun ne kiwa tantan kai kuma ta ka taya wannan na zane ka kenan kaga adar baka ya ɗaukan bina fakala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ahu bar shi fa inal haya min al iman domin ta kuma tana daga imani kenan wannan ruwaya da waccan da wannan duk ruwaya isnadi ne dan sauya sai na gaba shi ma hadisi na gaba mun yi shi na Usman bin Affan ko mun yi shi tambaya a ruwa hadisi na nawa hadisi na 600 mun yi shi a 600 daidai hadisi na 600 daidai shine sake mai doshi a 600 da uku sai dai ya dan canza kadan sai ya ce قال حدثنا أبو ربيع قال حدثني إسماعيل قال حدثني محمد بن أبي حرملة عن عطاء وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن له كذلك فتحدث ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له كذلك ثم تحدث ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه قال محمد ولا أقول في يوم واحد فدخل فتحدث فلما خرج قال قلت يا رسول الله دخل أبو بكر فلم تحشى ولم تبا تباليه ثم دخل عمر فلم تحشى ولم تباليه ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك قال ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة
mi wannan ruwa mai ta a hadisi na nawa na 600 daidai sake mai doshi ruwa ce sai ya muslim ya buddo ta ruwa ce sai ya ne ce hadasina can ya fara daga hadasina a ruwa ta ɗanshi da ya ce hadasina abdulaziz bin abdullah ko nan kuma sai ya ce hadasina abu rabe ko hadasini ismail kal hadasini muhammad bin abi harmala an adda'i wa suleiman ibna yasa wa abi salmata bin abdurrahman dan aufi wannan wa da kane ne wa dawa adda'i bin yasa da suleiman bin yasa wa da kane ne da wane ce mana an adda'i daga adda'i wa suleiman da suleiman ibna yasa diyan yasa zaka sana da tabi'ai ne sana da hadisai da dama adda'i bin yasa da suleiman bin da kuma uganan wa abi salmata da abi salma wa abi salmata wannan dan abdurrahman dan aufu ne dan abdurrahman bin aufu ne gane ce ma abi salmata bin abdurrahman ayana yau ka hadisin shi dan abdulrahman bin auf kenan hadisi ya zo daga shi ma tabi'ai nawa uku ko da haɗa bin ne da wa kuma suleiman bin yasa da wa kuma da abi salmata ko sai ce anna aisha ta qalat aisha humaira siddiqa bintu siddiq qalat ta ce kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama muttaji'an fi baiti wata ran annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana kwance muttaji'an yana kishingide muttaji'an yana kishingide kenan kwanci wanda da yami gatan gane mai gane yayi ba irin mana su wanda ga su bi daga sai to ina kenan annabi sallallahu alaihi wasallama yana kishingide irin wannan kwancin fi baiti a gidana kenan na gidan Aisha kashifan ya kashafa ya kware kamar kenan an fahi zaihi cinye shi kenan cinye shi haka kaɗan a buɗe ko kuma ruwa ne ta ce an fahi zaihi ausa ƙahi cinye shi ko kuma kwaburin shi kenan ɗaya daga ciki dai a buɗe fasta a zana abubakar radiyallahu anhu sai abubakar siddiq yarda allah tabbata a gare sai ya sallama yana so shigo gurin annabi fa'azina lahu sai annabi ya bashi ne izini kazalika yana a wannan halin kene yana da wannan halin na fahizahi ko saƙahi a kware fata haddasa abubakar ya shigo yawa annabi hira ya yi abin da ya ka ya tafiye shi ana na ana na kuma su masta azana umar sai kuma umar ɗan haɗa radiyallahu anu shi ma ya nemi izini fa'azana lahu annabi ya bashi izinin ya shigo kazalika annabi yana wannan halin wani hali kashifan an fahi zai wasa ɗaihi sun mata haddasa umar ya shigo shi ma yi magana abin da ya kashi ya kare sai ga nawa na uku sun masta azana usman sai usman zunurain ya ne ya yi nemi izinin ya shigo da aka ce usman yana sallama fajalasan nabiyu sai annabi ya zamna wasa wasu ya bahu ya gyara tukuwa shi gane rihe cikin shi gane su da abubakar da ya sallama a yadda yake umar ma a yadda yake sai aka ce zuwa yake sallama usman ɗan afan zunu rai ne usman ne ke sallama sai annan fajalasa annabi ya yi ya zamna wasa wasu ya bahu ya gyara kayan shi ƙala muhammad muhammad ya ce wani muhammad jazakallahu khair shi mai hadisi da ya ce hadisana muhammad bin harmala qala muhammad muhammad bin harmala yace kenan mai ruwa hadisi ne ne zai bayani yace la aqulu fi yawmin wahid wannan akso in ba a rana ɗaya ake su ba kenan mai ba a lokaci ɗaya ne ba a lokaci guda wanda ya shigo wanda ya shigo an yi abin da wata ran abubakar ya shigo yana wannan sifai bai gyara ba umar ma bai gyara ba amma dai wata ran da usman ya zo sai gyara kenan shine mai ruwa ya ce la aqulu ban ce muku fi yomin wahid wannan abin an yi shi a rana guda to ana nan su biyu sun shigo duk bai gyara baya ka zalika ko fata hala fata haddasa falon ma haraja kala fata hala sai usman ya shigo usman da ya nemi izini shi ne ya ce fata hala sai usman ya shigo fata haddasa shi ma yi magana da annabi ya abin da ya kashi ya magana da annabi falon ma haraja kala lokacin da ya huta sai ya ce ƙultu ya rasulullah aisha ta ciya manzan Allah kenan ai damar ruwa ta wace ce aisha ɗauki magana mutum da suka shigo biyu na wani da suka shigo yana siffa shigo to amma da usman da zai shigo sai misawa sai ya gyara kenan ya rihe ya kimtsa kamar wacce ruwa to sai aisha ta ce ƙultu ya rasulullah ya nashe aisha ta ce ya dace ya ma'aikin Allah da hala abubakar abubakar ya shigo falami falamta hasha walamtu balihi haka ce walamtu hasha hasha ai irtahalahu kamar baka yi wani nuna wani abu ba walamtu balihi ko baka kula ba abubakar ya shigo baka nuna wani abu ba baka kula ba summa da hala umar umar ma ya shigo baka nuna wani abu ba baka kula ba summa da hala usman amma dai lokacin da usman ya shigo fajalasta sai ka zamna wasa waita siya baka ka gyara tufaka kenan karhe abin naka kala sai annabi ya ba aisha amsa ta ce ce mata ala shin astahayi bana yi kumya ba min rajulun ga wani mutum ta stahayi minhu mala'ika wanda mala'ikai ma suna kumyarsa kenan mi ruwa take karantar da kai kenan mutum yana kumya hatta mala'ikai kumya gaske kenan usman Allah ya shi mutum ne mai kumya dalilin wannan kumya sai annabi sallallahu alaihi wasallama da aka ce usman yana sallama yana cikin wannan halin annabi sai ya yi sai ya kaurin nashi saboda a wacce ruwa ya ce ma saboda in ban yi haka ba in ya shigo zai shi kumya bai ya tsaya bai wada abin da ya kai sosai saboda mutum ne mai mai kumya me dai zai gane anan yana nuna ma in kana da kumya hatta mala'ikai suna jin kumyarka kenan yana daga cikin halayen Usman bin Affan hatta mala'iku suna kumyarsa Usman bin Affan wancan satin mun yi tarihin shi sama sama da daidai yana daga cikin hulfa'u rashidin guda shine na nawa na uku kuma yana auren ɗiyan annabi sallallahu alaihi wasallama guda nawa guda biyu dawa dawa da ruqayya da da umar kulsum kuma usman bin affan ya hijira guda biyu hijira ta farko zuwa habasha ya je da a kauron madina aka zo da shi kuma usman bin affan mai kuɗi ne wanda da za a je gaza wata tabuka da annabi sallallahu alaihi wasallama ya nema sabai su bada dukiya usman bin affan kusan dukiyar shi gaba ɗaya ya bada yace a tsaye da ita shi da ayi laƙar tabar lawa allazi ne taba uhu bi sa'atul usur ginna usman bin affan ne eh kenan kuma ya cikin ashiratu mubashirina bi janna amma duk da wani usman ya mutu shahidi an kashe shi wannan fitanar da aka zo mu yi bayanin ita ma ya mutu shahidi kuma daman tun kai mutu annabi ya nuna usman shahidi ne wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam usman wata rijiya ta wani behude behude yana hana a sharuwa sai usman ya sai ya ce kowa sharuwa sai annabi yake cewa wata ran wannan rijiya ta kaza hana ka sharuwanta to fitina ta zo lokacin da za a kashe shi sai aka hana shi sharuwa rijiya ta shi lokacin nan mana abokai da dada duk sun shigo garin madina suka tare a fitina kashe usman haka samu ya a kashe shi dai yayi shahada ta kwana aliyu ya khalifa wannan bayani mai shi tambaya ba mun ko baya ba daga nan dai wannan hadisi ruwa da mai ta tambaya sai babe na gaba zai kama babe akan azkar sai cewa babun babe ma ya kulu iza asbaha abinda mutum zai faɗi idan ya wayi gari asbaha kenan sabahil bakir idan sahiya ta yi azkar addu'a da zaka yi idan sahiya ta yi kenan ta wannan ruwa tana nuna mun muhimmancin azkar sabahi wal masa'i wanda yanzu mutane alhamdulillah an waye daga hanyar wannan wasar ina da miye da inda kaje kana ga azkar re shi yasa mutane suka bar wasu abubuwa na shirka da wani abubuwa da dama kenan dalilin wayewa da aka yi kowa dai da dan hisili musulmi shi a salula da ina ne da ina ne kowa sani kenan yin azkar shi yake kiyaye mutum da duk wani abubuwa da zai shahe ka da duk wani shaidan da wani mugu da baki da da komi azkar shi yake kare mutum kenan shine kama wannan na adda annabi da yake in ya tashi ko in ya mareta sai ya ce قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عمر عن أبيه عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله والحمد كله لله لا شريك له لا إله إلا الله وإليه النشور وإذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد كله لله لا شريك له لا إله إلا الله وإليه المصير wannan azkar na sabahi wal masa ya zo da ruwayoyi da dama ashabu sunan da muslim da wasu sun hudota a da duk siga gare ta daban-daban amma dai zaga duka ma'anarta ɗaya ce amma dai nan ɗaya ce daga cikin sigogin na addu'a ta sahiya shine ce ma hadasana Musa qala hadasana Abu Awana hadasana Umar an abihi an abiwa an abi huraira kala kanin nabiyu annabi ya kasance idan iza asbaha idan ya wayi kenan idan sahiya ta yi kala yana wannan addu'a ga ta ne ce mi asbahana wa asbaha almulku lillah walhamdu kulluhu lillah la sharika lahu la ilaha illallah wa ilaihi nushur asbahana mun wayu asbahana mun wayu tunda ai mu duka zamu kwanta wasu su wayi aina a lahira to kai ka wayi kenan asbaha namun wayu wa asbaha almulku lillahi mulki ya wayu ga ga Allah kenan ka tabbatar ga mulki ga Allah yake duk wani mulki da ka gani bai wayuwa game shi zaka kwana yanzu kana president washe gari a sizar da matar kai ba president ne ba shine izza da buwaya daga nan ne Allah yake gwada izza da buwaya sai Allah eh nan da kake gwada almulku lillahi izza da waya sai Allah yanzu ga mutum ana jiniya ake raka ka washe gari wanda yake raka ka da jiniya zai kai kai publika wani abubuwan duk sunnatul hayati ne a nuna al'izza da waya ta ubangiji ce ba mun hadisi nan ba inda yace al al'izu rida'i wal kibriya'u izari kamar ita buwaya da mulki in ka ja da su kamar gyauto ne ko kuma kwarjali na ubangiji ka ja da wannan kenan mulki duk mulki duk mulki ya kai mulki duk mulkin da zaka yi mulkin Allah ne kadai mai dawama ha abada dan wannan ake bin duniya a hankali in Allah baka okazo ka bita a hankali wata nan sai labari kan ka hau kujeran nan kujera ko ta mai gari ce kan ka hau ta nawa suka hau ina kakan kakan kakan ka wanda ya mai gari eh ita president ce kan kawo president in nawa suka hau ina suke wa aina karnun ba da karnun minhu min al-khulfa'i wa shammil kibari wa aina al-azamuna naddan wa ba'sa wa aina sabiquna zawul fahari ka allam yukhluqu aw lam yakun duk mulke gaba kai fur auna dai ina yake sai labari doki na kusa kusa doki ni jirgin nan ma da wayanka nawa akai mala ya san da wayanka nawa akai wa yaro ana a samun dan demil da wayan ka president nawa akai da wayan ka president nawa akai da wayan ka kaga president nawa yaro za a samu hudu ka gani to kaga yaro ma gacan hudu ya gani kaga wa baba tanja yana ina kaga wa muhammadu isu sai labari kaga wa an wuce gurin kaga wa kaga kaga ba zungo to wani sabi Allah yanzu ba bazun ba a barawar haka yanzu muna wannan karatun ko kuma a 'yan lokaci kada aka ce Nijar za a zo wani ne mai sunan cani zai mallake ta kai ba ya kai mamaki ba a mulkewa ba ka gani ba to mun dai abin in lokacin ya zo kawai yadda ka san kibta ido ne an huce gurin da wani Allah wajen mulki sai ya ce tutul mulku wajen amshe sai ya ce eh misali ungo da ai ba ba ɗaya ne ba ga ungo ka rike haka wajen amsawa haka yake yanzu bakar da labari kawai sai ga fuf ike ta cire eh me raka ka me baka wanda ke ba order to kenan wannan duk da wannan cewa asbahal mulku lillah mulki ya waye ga Allah kenan mulki Allah shi kadai ne wanda baya karewa a wani duk wani mulki wanda ba na Allah ne ba karewa yake wata rana sai labari kawai in ka samu occasion kai lokacinka kai kokari kai wani abin kirki kabar tarihi irin na suwa mun za ni jiran sai wata ne sai wa ka shiga siyasa ba batan ji da ya kuwa barin tari shi ne yanzu ana ba batan ji ko eh to eh eh su jo rahman ma alhamdulillah to ka gani wata sai labari amma da lokacin da ake yin mutum da shi niyan na ana kaza ana kaza ana kaza ana kaza amma hulki ma baka gaba eh minti da an huce gurin walhamdu kulluhu lillahi godiya dukanta ga Allah la sharika lahu bai da wani abokin tarayya sai tauhidi yace babu wani abu abota sai Allah kuma in nushur alba'as tashi ranar tashi kiyama ga Allah yake kenan wannan annabi yake faɗi wannan da sahi wai za amsa da mure kuma sai yace amsaina wa amsal mulku lillah mun mareta ko mulki ya mareta ga Allah godiya dukanta ga Allah bai da abokin tarayya babu wani abu abota sai shi kuma makoma tana gare shi ga wannan ruwaye ga wata ruwaye ce asbahana wa asbaha almulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir rabbi anni as'aluka khayra ma fiha hadha al-yawm wa khayra ma ba'dahu wa a'udhu bika to ruwayu dai daban-daban yanzu hisil muslim ka je ko ka shiga saula duk wani an zo wani an wuce gurin kenan a zakar dai a takaicen takaicewa sai yake kare mutum malumin su bayani akan a zakar suka ce mutum yana yawan a zakar Allah yana sanya mai kwari jini Allah yana sanya mai kwari jini Allah yana kare shi Allah yana hudda mai tsoro Allah yana hudda mai kumci duk wani abubuwan da Allah yana hudda mai to Allah samu rikai sai ce babun babi na nawa 273 babun babe man da'a wanda ya adda'a fi gairihi ga wani shi min addu'a yana daga addu'a ka wa waninka addu'a kamar yadda muka san addu'a an zahadul gaibi mustajaba ce ka wa a rama addu'a akan bai sani ba kaga wannan mustajaba ce kenan shine zai wa babu yace man da'a wanda ya addu'a fi gairihi ga wani shi min addu'a yana daga addu'a zai kama ruwa inda annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa yake wa annabi ludu addu'a akan basi zamanin da ma sai ya ce قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عب- عبدة قال أخبرنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكريم بن كريم كريم بن كريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليلي خليل رحيم خليل رحمة خليل الرحمن عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ga wani gurce tabaraka wa ta'ala ne ce me je ka nan ce alaihi masalam ka ganin mu kuma yace tabaraka wa ta'ala je ka dade ne kala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لبثت في في السجن ما لبث يوسف ثم جاء ثم جاءني ثم جاءني الداعي لعجبت Mm.
إذ جاءه الرسول فقال ارجع.
ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن inna rabbi
ورح ورحمة الله على لوط إن, كا إن كان ليأوي إلى إلى ركن شديد إذ قال لقومه لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد فما بعث فما بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه قال محمد الثروة الكثرة والنماء
wal mana والمنع نعم.
to wannan hadisi ruwa da zan karanta ta 605 ruwa ce ta ma ta zo guri da dama ruwa ce sahihiya muslim buhari da muslim da sun hudota ashabu sunan tirmizi ya hudota ibn ya maja ya hudota ashabul masani da ahmad ya hudota kenan dai zan mu gane ruwa ce sahihiya sai dai ta zo da siga daban-daban zai ta ba mu labari na annabi annabi yusuf da annabi lut kuma da addu'a wadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake wa annabi lut kuma shi annabi yusuf annabi sallallahu alaihi wasallama yake tawadu yake daga yusuf yake nuna yusuf dai mutumin kuma yusuf annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa da shi ne yake gurin yusuf wani abubuwan da yayi kenan kamar tawadu ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi nuna akan yusuf alaihi salatu wassalam yace hadasna wa محمد بن سلام قال أخبرنا عبدته أخبرنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو أبو ويا أبو سلمة can ba ma mun karo shi Abu Salma ta dan Abdurrahman dan Auf ne Abdurrahman bin Auf sahabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Salma dan shi ne yana ka hadisi da dama an Abu an Abi Hurairah daga Abi Hurairah Abdurrahman bin Sa'ad ad-Dausi kale ce kala Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah yace in ji Abu Hurairah innal karima ibnul karima ibnul karima ibnul karim lalle babba dan babba dan babba dan babba annabi ya ce babba dan innal karima lalle mai girma ko babba in aka ce karim a jami'u min anwa'il hayri wal fadl wa shar wanda yazo ya gama komai ga ilimi ga kudi ga mulki ga kyau kenan mai rigima ga farin jini eh kenan ka ka gama komi kenan shi ne alkarim ajami'u min anwa'il hayr wanda duk abubuwa na alkhairi na fadala da girma da daukaka ya gama su shi ne ce ma innal karima lalle babba mai girma ibnul karim dan ibnul karim dan babba ibnul karim dan babba kenan sai karim so ne wadi so hudu ya ji annabi sai ya ce wani ne gama wani sharrin sai ya ce yusuf ne danwa dan yakubu danwa dan ishaqa danwa dan ibrahim halilillahi masoyi ga arhaman ko badadi ga arhaman kenan kaga annabi shi annabi babansa annabi kakansa annabi kakan babansa annabi annabi dan annabi kakan shi annabi kakan babansa annabi eh ah ka ba kakan baban shi annabi kakan baban shi annabi annabi dan annabi kuma jikan annabi kuma kakan baban shi annabi kenan yi waye kakan yakub ibrahim ibrahim ne kakan yakub ko to shi ma annabi ibrahim kuma bikin yusuf ne da hausa ta taukunan bita kuma ta tausa taukunan bita muje kalar rasulu sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce lau labistu dani ne na zamna lau dani ne fistijini a cikin a cikin gidan yari kurkuku mummi a prison ai turanci ne kai a fistijini da hausa gidan yari zamu ce gidan kurkuku gidan yari lau labistu dani ne na zamna fistijini a gidan kaso ma labisa yusuf kamar yadda yusuf ya zamna sun maja a ni da'in kuma ma'aiki mai kira ya zo mini la'ajabtu da na amsa me yake ni irja ahun rasulu lokacin da manzo ma'aiki ya zo mai daga gurin sarki faƙada sai ce irji ila rabbika kuma gurin mai gidanka fasa alhu ka tambaye shi ma balan nusuwa ina labarin matan nan allati ka dana hinna wadanda suka yanyanke hannayensu ma balan nuswatil la armaka zauna na wabota ma balan nuswatil lati ka dana hinna ina labarin wannan matan wadanda suka suka tarihi yusuf da ya yi tarihi ne sananne kowa gani ko mashahur sai dai sama-sama ga masu shurare ko me ka nan ai lokacin da yusuf in ka ɗauko tun daga can na eh da ɗauko dai tun daga harko tun da ai tarihin yusuf da ƙura'ani zuma ta yi ma a hasanul ƙasarsu bi ma auha ina ilai ka hajar ƙura'ani saboda zaka da kwaidar su da dama da zaka ɗauka sama-sama wa ihwatihi ayatun lisailin da sama saman ka doka ay yusuf alayhi salatu wassalam tun yana yaro ya zama to yaqubu alayhi salatu wassalam ya hisan shi dalilin wannan san nashi ne hay zaman to ɗan uwan shi to da wannan annan malamai suka ce a cikin ɗiyan ga kabar bambantawa nan na yaqubu ma darasi ne aka ba mu akan waƙi a ce kadariya ce sai ta alku ai abin da ya ka fa akidu lahu kaidan nan duk da suka mai ƴan uwa ai saboda ta suka yi a habbu ilaina min abina wa nahnu usba ai mu jama'a ne amma dai baba ya san shi to duk ba na ba mu zo a shahid a shahid dai har lokacin da ya zo misra ko ya zamna gidan imra'atil azizi matar prime minister za a ce ko da ya zamna gidan matar prime minister ya girma a nan ko ya girma kuma shi Allah ne Allah ya bashi mutum ne jamilun mai kyau duk wanda ya gan shi sai ya yi mai sai ya bure shi Allah ba shi kyawu sosai da siffa da komi to a ƙarshe dai haka je wa galakatul abwabi da haka wa galakatul abwabi wa qalat duku ce na har dai ta nema su yi wani abubuwa ta rihe aka yi kaza aka yi kaza dai duk a nan dai aka wuce wannan sai ka ji har lokacin da dai da abin ya yi tsanani ya ga sun matsa mai sai ya ce rabbi asijun habu shi yayi addu'a ya ce ya ubangiji gidan kasan nake so da in yi alfasha da wannan abin da suke kira na da shi wanda in ce gidan yari ke na aka ɗauki su aka je daga nan da shi gidan yari da ya je gidan yari annabi yusuf ya zama shekara nawa fala bisa fi sijini bidasinin bidasinin maka ce nawa ne daga uku zuwa tara kenan shekara bakwai ne a gidan yari ya zamna a gidan yari nan shekara bakwai yusuf yana gidan yari da yana gidan yari ne shekara bakwai sai allah kadarta sarki ya yi mawarki ko da ya mawarkin ne tattara duka masu fasara mawarki kowa ya kasa eh kowa suka ce argasul ahlamu ne sai ya kasa sai Allah sa wannan samari wanda suka zamna gidan kaso tare wanda su ma sun yi mawarki a gidan kaso kuma ya fasarta musu mawarkin kuma sun ga kat kuma shi wannan ya mance sai ya tuna sai ce ni zan zo muku da wannan mawarkin fa arsuduni ku aika ni gidan kaso jim kaɗai aka ce shi ka aka aiko shi ya zo ya ce yusuf aiwa siddiq ka ba mu labarin wannan mawarkin sarki ya ga shanu simani ya ga shanu guda bakwai ramammu suna cin su guda bakwai kuma ya ga zangan ya hatsi guda bakwai cikakku kuma da shi guda guda bakwai yusuf da ya bada ya bada mai fasarar mawarki shi ɗan aike ya koma to ai lokacin da ya ba da fasarar mawarkin lokacin da aka zo aka ce ba da fasarar mawarkin ai bai ce ba sai an hudda ni da kaso zan ba da fasarar mawarkin bai sa sharadi ba eh kawai ta yi ba ni he ba ta fasara ko me yasa yi wannan saboda maslaha ce ta al'umma kaga maslaha ce ta al'umma nan kawai bai ce ba a ni je kaga cewa sarki sai an hudda ni da kaso zan ba ku wannan wannan eh sai yayi consensus ba sai an sa sharadi a hudda da kaso ba da wannan fasare bai hudu wannan ba kawai ba da fasara yi to da ya je shi wannan wanda ya zo ya kai labarin mawalki ai ya aka ce ta aka yi shi sarki ya ce ku zo min da shi asta halisuhu ku zo in bincike shi da kaina in ji wannan fassara mawalkin baki da baki sai aka ce wa yan aike su koma su zo da wa da yusuf shi kayi shekara nawa boka ya kasu kuma aka zo president ne ma ya ce a hudu sai ka sa sharadi to kaga in ja ahu rasul lokacin da ma'aiki ya zo mai kenan rasul inda yake ni nan ma'aiki da gurwa ma'aiki da gurin dan aiki da gurin sarki fa qala sai yusuf yace irja ila rabbika koma gurin mai gidanka shi dan aiken da yazo cewa yusuf sarki ya ce fito da kanka ka je ka fashi fasara mawarki sai yace irja ila rabbika koma gidan gurin mai gidanka fasalhu ka tambaye shi ma balin nuswa ina labarin yan matan ina labarin matan nan waɗanda suka yanke hannayensa to me yasa ya sanya wannan sharadin ana ai a can wajen fasara mulki bisa sharadi ba ana yasa sharadi me yasa me yasa saboda ai an tuhume shi kenan sai an wanke shi in ya riga ya hudu a wannan bai wanke kanshi ba kenan ka aje sarkin akan ya hudo shi ma ya riga cewa to araman nan dai kasan nan da yi me amma dai kaga yusuf sai ki hutawa sai ce sai an zo an tattaro matan gari sun yi shaida haka ne laifin shi ne ko laifinsu ɗan aike ko mutane suna mamaki a ce a ce za a huta kada gidan kaso ka sa sharaɗi aka komo aka gaya sarki sarki ya tattaro mata ku ne kuka yi ko shi ne ta ce al'ana hasa hasal har yanzu za a fasa kwai babu wani mu ne muka yi laihinmu ne laihinmu ne yanzu kaga sai aka je yusuf sai mi sai aka hudu shi to a nan shi ne a nan sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa dani ne kala rasul sallallahu alaihi wasallam yace laula bistu dani ne na zamna a cikin gidan yarin nan mala bisa yusuf kamar yadda yusuf ya zamna sun maja'ani da'i kuma wannan dan aiken ya zo mun wannan wanda yace hutu sarki yace a hudu ka la ajib yace da anazan ce mu tai kawai ga wata ruwa ya ce laukuntu ana la'asar atul ijaba da ni da da gauga zan amsa in ji annabi amma da annabi sallallahu alaihi wasallam yana wadin wannan ne akan tawadu'u da kuma girmama yusuf din ai shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ai mutum ne mai hakuri da dama an kaga dubu tarihin shi kamar yana hudi ne wai da shi ne gurin yusuf da biya sabe ce a sai an yi sharadi sai an koma sai an tattaro mata kawai guta zai ko kai ne ma shekara bakwai ba eh kenan annabi ce da ni ne da ban da tafiya da tahiya zai kenan kuma a wannan zaka gane yusuf an ce ma karimin ne dan karimin ne dan karimin ne ko to kuma su annaba bisa alfahari da nasabasu kamar bisa alfahari kamar yusuf annaba bisa cewa ni wane ne dan wane dan wane dan wane dan wane kamar yusuf lokacin da aka zo lokacin da aka zo aka kawo shi doke wanda da shi guda lokacin da aka kashi gurin sarki ya ƙara fasarta mawarki a gaban sarki ai sarki yace a samu solution ko yusuf ya bada yace ga solution to lokacin da yusuf yake so a sa shi ya zamanto shugaban wannan abun ya yace qala ij'alni ala hazainil ardi inni hafizun ku sanya ni shugaban taska ni mai kiyaye amana ne ko mai ilimi ne bai ce ba inni karimun ibni karimun ibni karimun ibni karimun bai ce ba ku sanya ni shugaban bai ce ku sanya ni ba shugaban taska ni dan malam ne jikan malam jikan malam kaga annaba bisa alfahari da dan malam jikan malam jikan malam jikan malam annaba suna alfahari da hayyuka aita inni hafizun alim ni mai kiyaye amana ne mai ilimi kenan ba a ji da dan malam jikan malam jikan malam ana lissahi da dan malam ya gadi malam ko bai gadi malam ba ke ita ke di ba ko kai dan malami ba gadi malam ba dole ka yi baya haka ne ake ni mun gane kenan annabawa busu alfahari sai dai sai alfahari da ayyuka a can ma ai a yusuf lokacin da yake gidan kasan ma ya sa bai sijin inna da ya musu fasara ai cai ma cai zalika min fadlillahi alaina wa alan nas wannan karamci Allah ne ya ba mu shi bai ce ba ni karimun ne dan karimun dan karimun dan karimun to ba ba tsana kenan mun gane annabi ya ce annabi ya ce mina da shi ne wa da shi ne yusuf aka yi mi ya jima a gidan kaso wannan ma'aikin ya zo mai ya zai da ya tafi muka ce akan tawadu ne ce ko to ya kare zancen yusuf na sai ce wa rahamatan laki ala lodin rahama allah ko kan allah abu sawa abu sa'a na buludu shi ne a shahidin hadisa shahidin nan ne tun da ai addu'a ce annabi yawa annabi lulu ai daman tarjama baban da muke man da fi gairihi wanda ya addu'a ga waninsa kenan kaga annabi ne ya ce wa rahmatullahi ala ludin rahama Allah ko jin ka Allah ya tabbata a bisa annabi annabuwa lud alaihi salatu wassalam to nan ma annabi lud wanda a shahid shine rahmatullahi ala ludin shi annabi lud shi sunan annabin ne lud ko amma dai sunan su mutanen masu aikin da suke yi luwaɗi su mutanen annabin ludu me aikin su luwaɗi su shi kuma annabin ya sunan shi lud kasan shi wannan luwaɗi da ake yi na namiji ya sadu da namiji su mutanen annabi ludu su suka fara yin shi a duniya su suka sinnanta shi duk wanda ya luwaɗi ila yau muna haza to yana suna ana ba su kamar su suka fara yin luwaɗi a duniya mutanen wa annabu dudu ayya ta ce ka ai a ta tunan fahisha kuna zo da alfasha ma sabaqakum biha min ahadu min alamin wadda ba a cikin talikai ba wanda ya riga ya ku wannan ku ne farkon yinta a inna kum la ta'tuna rijal kuna zawwa mazaje sha'awa kudunan nisa'i ba mata ba a shahidinan zaka doka mutanen annabi lut su ne farkon waɗanda suka fara yin luwadi a duniya shi annabin sunan shi ludu aikin da suke yi nam namiji sadi da namiji sai a ce mai luwadi yusuf ludu da wani annabi zamani ludu ya yi zamani da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam lokacin da annabi ibrahim alaihissalatu wassalam ya yi hijira daga ya yi hijira zuwa sham daga iraq annabi ibrahim ya yi hijira zuwa sham ai tare da wayi tare da ludi ya yi hijira ilal ardi sham annabi ibrahim da yana iraq sai ya hijira ya koma sham wajen siri ta yanzu kenan da annabi ludu suka yi wannan hijira sai shi annabi ludu sai aka tura shi gurin mutanen shi birnin a ariha sudum birnin sudum kenan birnin sudum nan ne inda aka aika annabu ludu su ne mutanen waɗanda aikinsu alfasha ta luwaɗi birnin sudum kuma yana wajen sham a nan yake kenan su mutanen da suka zamanto kawai mutanen a sama-sama tun da kisa cewa da kowa sani kenan mutanen annabu ludu dai 'yan ahalu sudum mai aikinsu luwaɗi kuma wane ne annabinsu annabu ludu ne annabinsu sai Allah da ya tashi hallaka su inga kuma labarin cikin suratul hud ayya kama a jere dalla dalla da Allah ya ta da hallaka su sai Allah ya aiko mala'iku da wani mala'ika da jibrilu dawa da israfilu dawa da malikul mauti gaba ɗaya su wajen hudu suka zo za su je su hallaka mutanen sudum kan su je sai suka biyo ina sai suka biyo gidan ibrahim kamar kan su shiga birnin sudum in su hallaka wannan masu luwadin sai da suka biyo gidan annabi ibrahim hamma annabi ibrahim ya amshi bakuncinsu ya zo musulmi bi ijilin ya yanka musu dan mareke ya ka musu da ya ajiye musu ya ga hannunsu baya isa ba su iya ci sai sa tsoro a ransa a nan dai suka ce mu ma'aika ne daga gurin ubangijinka zan mu je birnin sudum ne mu hallaka mutanen annabi lutu a nan ne ma aka ba shi wa matar shi ai ba ta aiwa shi annabi ibrahim ko a nan aka ba ta albishir da ɗa isa haka aka nuna za ta aihu inda ke cewa ni na aihu ina wannan tsohuwai aka nuna wannan al'amarin ubangiji ne daga nan da suka kare da annabi ibrahim sai suka ta yi ina suka je sudu da suka je sudu dama shi mai sarki baki ne kuma suka zo da siffar samari masu kyawu tsaf masu siffa masu kyawu tsaf suka zo sai suka sauka gidan wa annabi ludu kuma duk wani abin da ake ita mata annabi ludu ba ba ta yi imani da shi ba ita take ba da labari ma ita ta wata ta ba da haske ta ce to an yi baki jajaye masu kyawu suka jera kamar yan gari da an zo ana cewa na kama cibiyarka daga ni sai kai har an yi list an bude an yi list ana na kama cibiyarka kenan an yi baki samari da kirki masu kyawu na kama cibiyarka eh aka yi wannan suka hudu wannan kenan shi kuma sai ta da hankali wa annabu lulu haike cewa kamuje nan kan ku sa ni kumya cikin baki na ga eh kan ku sa ni kumya cikin baki na ga iya na ƴaƴa mata ku zo in aura mu ga iya na mata ku zo in aura mu dan Allah ka ku sa ni kumya cikin baki na shi bai so bakin su gane shi bai san ba bakin mala'iku ne sun zo su halaka gare shi kuma bai so kuma bakin su gane me ake so a yi da su su kuma 'yan gari mata tashi ta je ta baza an yi baki an bude ka'ima an bude lissu da gani sai kai kenan shi ko bai so a gani kenan shi ne ya sa tsoro ya sai to shi da ai ana yake cewa lau an na libi kun kuwa da daida ni ina da wani ƙarfi da zan hallaka ku wannan mutanen ko kuma au awe ila rukunin shadid ko kuma ina da wata mafaka da zai je gurin wani gimshiki mai tsanani kenan ko ina da wa'ansu ƴan uwa masu tsanani da za su kama mini mu hallaka ku da mu hallaka ku sai ke waɗi wannan magana lokacin duk bai san ba mala'iku ne a ƙarshe dai suka ce mai mu mala'iku ne da gurin ubangijinka wannan mutane na birnin sudu duka ga masu zami abinda nake so da kai kwakwashi ya naka ya naka farkon asuba yankin dare ku ware ku bar gani wannan amma dai in za ku dai kan wanda ya wawaye ka ja ya naka ya naka da wance da wance a wari amma dai ita wannan matar taka mun kaddara tana cikin wanda za a hallaka sai ta tsaya ta ce ta yi mantuwa ha an wuta ta ce ta komo an hallaka za a kada tsada to shi ne da Allah ya tashi hallaka garin ai shi ne ce falon ma ja a amurna ja'alna aliha safilha kamar yadda ka san wannan juyin mai daiwa kamar rere da zaka sa hannunka haka ka curo haka kamar su kiyashi kiyashi example yanzu kiyashi ne suna kiwo suna yawo a bisa rere ai zaka yi haka ka sa hannunka ka ciro reran nan ka yi sama da reran a hannunka kiyashin suna yawansu ka yi haka ka kihe garin in ka kihe garin kuma wa amdar na kuma a yi ruwan dutse to haka mala'ika jibril da fuka-fukan shi ya ciro garin ya sama ta koma ƙasa ƙasa ta koma sama kuma aka musu ruwa sai aka halaka mutanen gaba da to nan ko mu karatu sai ce wa rahmatullahi ala lulun am wannan jin kan Allah ko kuma rahama Allah ta tabbata a basawa alu in kana ya kasance shi ludu lawa ya awi ila rukunin shadid yana neman mafaka zuwa wani gimshiki mai tsanani kenan yana neman mafaka zuwa wa'ansu iyalai mai tsanani don su kare shi daga wannan bakin ka a taba su in su kare liƙaumi lokacin da annabu nuku ne cewa mutanensa lau an na libi kun kuwatan da dai ni a gare ku ina da wani ƙarfi au awiya ila rukunin ko kuma zan samu wata mafaka zuwa wani rukuni gimshiki mai ƙarfi da na hallaka ku to me ke ni na annabi da yace ya mai addu'a kenan wai kamar nan karo a zahirin ayi zaka ga annabi ludu ai ya rikice bai ce ba hasbunallahu na barku da Allah ko me kaza kaza bi Allah ka agaji kamar da ya rikice abin sun sa shi kuma ya rikice sai ce lau annali bikum kowa da dai ni a gare ku ina da ƙarhi ko kuma zan ina da mafaka zuwa wani gimshiki mai ƙarhi da za a halaka ku bai tuna ba rikice wadda ya da suka rikita shi wani mutanen bai ce ba kamar na annabi ibrahim lokacin da aka jiwa shi wuta ya ce hasbunallah ko to wannan kawai ita ma ita ma irin wannan magana annabi yusuf ma yayi ta annabi yusuf ma yayi ta daga ba sai ya ilna dama ya ta'adda ina ne annabi yusuf ya yi ta lokacin wannan wanda ya fasara wanda ya fasara musu bahorki ai huda su aka ko to da zasu ta yace musu uzkuli da rabbika in kaje in kaje ka gaya wa mai gidanka labari na to sai annabi yusuf da yi wannan magana sai da aka wuce sai ce kai ni da mai ubangiji wanda ya kowa na cewa wannan dan kaso da aka huda ya gaya mai gidan shi ai Allah zan roka shi ma annabi yusuf sai ta addu'a wannan magana da yi da yin wannan magana da ya ce ka ba kai labari na gurin mai gidanka sai ya ce fala fisa fisi ne sai da aka kara mai shekaru a gidan kasar to shi ne shi ma na annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce Allah ya ji kan annabi ludu yawa annabi ludu a da sai ya ce annabi ludu wannan magana da ya ce in kana la ya ila rukun da ina da karhi ai law anna likum bikum quwa da da wani karhi gare ni akan ku ko kuma ina da rukunin shadid ina da mafaka zuwa rukunin shadid kenan wai yan uwa masu tsanani da za su zo da nu da mu da ni da su mu hallaka guda mai kenan annan kaga da ya samu kumci sai man ci bai ci ba hasbunallah shi ko bai san ba a lokacin ma su wane da a gida rukunin shadid din suna gida eh shi a lokacin ma rukunin shadid din suna gida shi kuma yana neman rukunin shadid su kuma da ya rukunin shadid suna gida to dalilin wannan da kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ce rahmatullahi ala lud sai malamai suka ce kenan ko a yanzu duniya da muke ciki ummatin yayi wani abu an huce gurin in zai kama sunan sai ka ce Allah Allah ya ji kawana ba an ce ba lai tunda annabin Allah ne ai ba laifi ne bi ya ci hukunci ne to wannan sai ya ce to daga nan suka ce ai mu ma'aika ne ga gurin ubangijinka kuma wannan garin zan mahallaka sai dai iyalanka da tsakiyar dare yankin dare ku wuta ku bar garin suka wuta suka bar garin aka halaka gari gaba daya amma dai matan lulu tana cikin wanda aka halaka to sai hadisi ya ce fama in ba asallahu ba adahu bayan annabi lulu Allah bai aiko wani annabi ba kenan ma in ba asallahu ba adahu min nabi Allah bai aiko ba wani annabi bayan annabi lulu illa fi sarwatin min kaumi sai Allah ya bashi jama'a daga cikin mutanen shi wanda suka shi kamar shi annabi lulu da Allah ya aiko shi ai a cikin mutanen garin ai bai dawa ba wanda ya imani da shi kuma bai da wasu ai uwa wanda za su kama mai to annabi sallallahu alaihi wasallam misali da ka aiko shi ai duk adawa da ake mai ai baka iya zuwa ka taba annabi me yasa saboda yan uwan shi lokacin da aka yi plan ma aka ce za a kashe adam sallallahu alaihi wasallama ya suka ce ba suka ta yi ba a kowace kabila a doki saurayi guda su je su mai bugo guda dan jinin shi rabu a kaba'il kenan ka ai annabi ba iya mai wani abu saboda dan gari ne a keken gari ne ga yan uwan shi ya hika yan uwa ma kai in kai magana kaga ba a mai wani abuwa to shine nan sai adam sallallahu alaihi wasallama ya ce tun daga annabi lu duk annabawan da suka zo bayan annabu ludu to Allah yana taimakon su ya sanya su a inda zai aiko su suna da ƴan uwa masu ƙarfi eh kenan sai ga kamar annabi sallallahu alaihi wasallama kenan shine hadisi yace in ba asallahu ba adahu bin nabiyin Allah bai aiko wani annabi bayan annabu ludu illa fi sarwatu min qaumi sarwatu min qaumi kenan da kasa ganin kala muhammad muhammad yace as-sarwa kasara wal man'a sai dai yana da mutane da yawa wal man'a waɗanda suke hanawa a mai wani abu shi annabi kenan bayan annabi dudu duk annabawan da suka zo kenan Allah yana sanya musu ƴan uwansu da yawa waɗanda suke hanawa a musu wani abu yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama ƴan uwan shi wanda ba su imani ba da shi ba suna hana ba a mai wani abu to shi ne ke ne kenan wannan daga nan ruwa na sai mu tsaya da fata abinda muka karanta Allah ba mu ladan abinda muka kuskure Allah gafarta mana Allah ba mu ikon yin karatun da zawa karatun da ladan zawa karatun da karatun gaba daya kuma Allah ba mu iko da aiki da karatun subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka hadisi na 666 satin gaba insha Allah